أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الثواب وجنبنا الأخطاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا ranar biyu ga watan sha ɗai hijira 1446 wanda ya yi daidai ga ranar talatin na watan hudu miladiya 2025 alkhadin da yake cikin wannan ranaku muna roƙon Allah maɗaukin sarki ya datar da musu abinda yake shari ne a rayuwarmu muna roƙon Allah ya kare muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya ba mu dama na gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazu ihya ulumuddin islami wanda yake a masallacin munira unguwar banifan dude daidai kasuwar bankane birnin niyami a jamhuriyar nijar muna tafsiri a cikin suratul hadidi da jiya allah ya ba mu iko mun zo aya na 25 in ba na manta ba za mu tashi aya na 26 zuwa abin da Allah ya so. Farkon aya na 26 a cikin wannan Sura shi ne fidan Allah madawacin sarki, walaƙada arsalna Nuhan wa Ibrahima wa ja'alna fi zurriyatihim an-nubuwata wal kitab. فمنهم مبتدئ وكثير منهم فاسقون منذ أن انقبر muka kwana yau insha Allah za mu tashi akan wannan aya Allah madaukin sarki iya mun jagora kan mu manta ayan da yake kafin wannan Allah ya tabbatar mana da cewa shine ya aiko da manzanninsa da hujjoji ya sabko musu da littafi shine jinsi na littafi da kuma ma'auni don mutane su tsayo akan adalci kuma Allah ya ce muka sabkar da ƙarfi a cikinsa akwai tsananin ƙarfi da amfani da mutane za su yi da shi don Allah ya bayyana wa'inda za su taimaka ma addinin Allah kuma su taimaka wa manzon Allah a fake ma'ana a cikin dukiyar da Allah ya ba su su yi amfani da wannan dukiya don taimaka ma addinin Allah shi dai Allah bai da bukata a gurin bayi saboda shi mai ƙarfi ne kuma mabawayi ne marinjayi ne akan bayansa misalla ya ce walaƙad arsalna nuhan haƙiƙa mu ne muka aiko da annabi nuhu wa ibrahim kuma muka aiko da annabi ibrahim wa ja'alna fi dhurriyyatihim an-nubuwata wal kitab muka sanya aiko da littafi a cikin zuriyarsu cikin zuriyar annabi nuhu da zuriyar annabi ibrahim muka sanya aiko da littattafai cewa wayanda muka baiwa annabci ko dai su kare zuwa ga annabi Ibrahim ko su kare zuwa ga annabi Nuhu inda akwai annabawan da silsilan tarihinsu bai biyuwa ta bangaren annabi ibrahim duk da yake shi annabi nuhu shine abu thani bayan dufana tarihi ne mai tsawo amma abin da muke son matakaita akwai jinsin annabawan da in ka ɗauki tarihinsu ba su bi ga salsala ta annabi ibrahim kamar annabi hudu kamar annabi saluhu da annabi ludu ma kan shi wanda sun yi zamani da annabi Ibrahim duka wa'annan ba su daga cikin zuriya ta annabi Ibrahim suna komawa ne zuwa ga annabi Nuh sauran annabawa kuma tarihin su yana karewa zuwa ga annabi Ibrahim tun daga su annabi ishaq annabi yaqub annabi yusuf annabi musa har zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam dukan ka dauki silsilan tarihin su yana karewa ne ga annabi ibrahim faminhum muhtadi ai daga cikin zuriyar annabi ibrahim da kuma zuriyar annabi nuhu daga cikinsu akwai waɗanda sun shiryu zuwa ga hanya ta daidai ay fa min zurriyyatihima muhtadin ila siratal mustaqim daga cikin zuriyar annabi nuhu da annabi ibrahim akwai waɗanda Allah ya shirye da su zuwa ga hanya ta daidai amma fa in ji Allah wa kathirun minhum fasiquna da yawa daga cikin zuriyar annabi ibrahim da kuma zuriyar annabi nuhu fasikai ne masu fita ne daga hanya ta yi ma Allah da'a jiya muka yi bayani a takaice kana iya zama mutumin kirki a zuriya ka sa mutanen banza kai ya dame ka ƙur'ani kadai za ka karanta ka samu kwanciyar hankali in kai kana ganin ustazu ne kana ƙoƙarin kwatanta kusanci neman kusanci ga Allah to lahi ba ka kai annabi nuhu ba gabansa ya kira ɗansa ɗansa ya kafirce masa in kai kama ya sa a ɗanka sai da ka ce mai ɗan iska ba kahiri ba an gane misali ko duniya za ta natsar da shi to annabi nuhu ya iya kokari da ƙarshe ɗansa Allah bai yadda ya karbi musulunci ba annabi nuhu matarsa Allah ya tabbatar muna a Qur'ani ba ta karbi addinin da ya zo da shi na gaskiya ba amma me suka yi sun san haka Allah ya tsara sun yi haƙuri kai in kana da ɗa da ya finjire ma kai ya saka hawan jini kaga ɗanka ya sa kawon jini baka fahimci alkur'ani ba ne kai me naka al'akhdu bil asbab shine zaka kai iya kokarin bashi tarbiyya kai iya kokarin kula da shi shine kawai annaka abinda ya sauro ba naka bane sai ka bari in ma bai bi ba shikenan to ku kuma jama'a kada mu aibanta mutumin kirki sanadiyar ya samu da mutumin banza kuma aibanta mutumin kirki sanadiyar ya samu mace mutumin banza za ga mafi yawanci malamai Allah yana jarraba su da mataye marasa kirki ba na ce duka ba akan samu to sai ya zama wasu shine hujja gare su in malami zai yana wazi sai a ce in gwani na ya gyara gidansa ba ya ce ma bai yi kokarin gyara gidansa ba ya iya kokarin shi saura kuma sai a bar magana ثم قفينا على آثارهم برسلنا sannan muka biyo bayan wa'innan manzanni da aiko manzanninmu bayan annabi Nuhu da annabi Ibrahim sai muka aiko da manzanni sun ma'atba'ana wa rusulana muka aiko da manzanninmu ba ba'atnahum tatra ila umamihim muka aiko da manzanni jere zuwa ga al'ummominsu wannan annabi da ya tafi ga wannan ga wannan a wancan bangare ga wannan a wancan bangare yana kira Allah ya ce wa in min ummatin illa khala fiha nabi ba wata al'umma kace mu aiko mata da wanda zai mata gargadi wa qafaina bi Isa ibn Maryam muka karfafa da aiko da Isa dan Maryam malamai suka ce wannan shine ذكر الخاص بعد العام ambaci wani cikin abin da an riga an ambata don me ai iltifatin anzar ɗin mutane zuwa ga wannan ɗin da Allah ya ce sun makaffaina ala atharihim bi rusulina sai muka aiko a bayansu muka ƙarfafa a bayan wucewar nuhu da ibrahim da manzanninmu annabi isa baya ciki ne yana ciki to sai kuma Allah ya ce muka karfafa da aiko da isa dan maryam to dan me aka kebe shi da ambato saboda ya zamanto shine annabin karshe daga cikin annabawa na banu isra'ila shine annabin karshe wanda bayan shi ba a sake aiko da wani annabi ba sai zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi annabi isan وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفا muka sanya tausayi a cikin zukatan waɗanda suka bi annabi isa wa rahma da kuma rahama suna da jin ƙi wa rahabaniyatan da kuma bid'a a cikin addini shine za mu fasara shi a takaice an ga ce rahbaniya shine al-ghuluw fi din kirkiro wani abu ya wuce ka'ida a addini wanda Allah bai shar'anta ba ta wanda Allah bai shar'anta ba ya zama menene ya zama bid'a shine rahbaniya gashi ma fassara ibtada'uha kunji suka kirkiro abin suka kirkiro guluwi a cikin addini ma katabnaha alaihim ba mu wajabta musu yin wannan abin ba babu shi a cikin littattafansu to me muke so da su illa tira a ridwan Allah mu muna son su yi abin da za su nemi yarda Allah da shi ne ba abin da za su yi na bid'a ba an fahimci Hausa Allah madaukin sarki yayi mana jagora dan kaga in ka dube nan ayar zahirin kana iya ganin ibtada'uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanillah ridwanillah sai dai sun yi haka ne dan neman yadda Allah ko ba haka bane to almuhim dai su su a gurin su sun yi ne dan su nemi kusanci gurin Allah amma Allah ya ce ba mu umarce su da wannan abu ba me muka umarce su kawai abin da muka umarce su illa ibtigha'a ridwanillah su yi aikin da za su nemi yarda Allah da wani irin aiki ake neman yadda Allah da shi aikin da Allah ya yi umarni da shi a cikin littafin da ya saukar ma wannan al'umma wanda yana nuna mana sharrin bid'a an gane ko ku kalla da kyau waja'alna fi qulubil ladina tabauhu ra'fa muka sanya tausayi da jin kai a cikin zukatan wanda suka bi annabi Isa shi yasa zaka ga nasara suna da tausayi shi yasa ko da Allah yake ba da shaida mutanen da ke kusa da tausayin musulmai su ne wanda suka ce su ne nasara amma tsagera masu saurin zuciya wanda ba su da tausayi a musulmai da saurin ma mutane su ne yahudawa to wannan ba sabon abu ba ne tun da Allah ya gaya mana yahudawa ba su da tausayi akan masu imani ko kaɗan shi yasa sai Allah ya ce wa rahma da kuma rahma mana akwai jinkai tare da su wa rahabaniyatan ibtada'uha da kuma rahabaniyancin da suka kirkiro da guluwi a cikin addini da suka kirkiro suwa suka yi kama da nasara a yanzu su ne yan bid'a an gane ko dan bid'a sai kaga ya kage yana tayin abu babu aya babu hadisi har shi wai yana ganin kai da baka yi baka so annabi Muhammadu sallallahu alaihi kaga mutun yazo yana zuwa wai suna maulidin manzon Allah ne wai su son manzon Allah na yasa suka maulidin su to waye ci ko ba ga wani shi Allah bai ce haka ba Allah ya ce in za ka yi abu kai abin da za ka samu yardan Allah a ina ake samun yardan Allah a aikin da yake umarni ne nasa ko umarni ne na manzonsa amma ba a kwatance a cikin addini babu ya kamata a cikin addini fa wai a addini ba gani ai ya kamata mu kaza a ba musulunci bane musulunci babu ya kamata duk abin da ya kamata yana rubuce a cikin sunnan manzon Allah ko cikin alkur'ani mai girma ba musulunci da ka mun ban jawsa wani ya tashi kafa waje sai ya ce a to ai ko shiga mota ma bid'a na ko mikoro ma bid'a na in ba a bid'a to ai su ma suna yin suna kaza kaga wannan bai san addini ba jahili ne addini ku kiyaye jama'a ka a rude ku duk wani abu da yazo sabo a addini akwai abin da ake ce da shi bid'a akwai abin da ake ce masalihul mursala ibgagge a addini ya yi ƙaton rawani yana zaune kuna ganin kawan malam na bai san addini ba inda bai iya bambanta masalihul mursala da bid'a abinda ake cewa masalihul mursala bukatu da ke tasowa bayan wucewar annabi wasu abubuwa su taso waɗanda za su amfana da al'umman manzon Allah amma manzon Allah bai ma ga wayannan abubuwa ba sai zamanto al'ummarsa za ta amfani da su ba za ta cuto ba sai su yi amfani da wannan abu amma da ma'auni ta yadda inda ma a zamanin manzo wa'annan abubuwan bukata su za ta taso za a yi amfani da su to wannan su ake ce da su masalihul mursala amma dukkan abunda a zamanin manzo akwai bukatar a yi shi amma ba a yi shi ba to in ka yi shi yanzu ka yi bid'a misali a lokacin manzon sallallahu alaihi wasallam da wanga lokaci wani zamani ne yayi buƙatar a yi maulidi lokacin shi ko an yi ko ba a yi ba sai wani ya zaka yi ce a'a yanzu a yi shi akwai lada sai mu ce mai kai dan bid'a ne salatul fatih da ake karantawa da lokacin manzon Allah da wanga lokaci wani lokaci ne an kai buƙatar a karanta ta an karanta ta a lokacin manzon Allah sai wani ya zo ya karanta ta a yanzu ya ce ibada yake inda in kace salatul fati kana rera waka ne sai mu ce babu laihi amma in kace ibada na kake sai mu ce to ba ita ta ibada ba kai sunan ta bid'a inda a lokacin manzon Allah akwai bukatar a yi ta ba a yi ba to yanzu in kai sai a ce kai bid'a amma mu doka yanzu wannan mikro da muke amfani da shi inda an kera shi a lokacin manzon Allah akwai bukatar aiki da shi ko babu bukata yanzu in kai bukata da shi ladarka nawa eh kukula wanda ya karanta salatul fatiha a gurin masu karanta ta yana da lada ko bai da lada to sai mu ce ma dan bid'a inda zaka ce karanta salatul fatiha babu lada sai mu ce to ita abinka ba addini na kake ba yanzu wanga mikoro da nisa ni a zuciya na na kudurce babu lada amfani da mikoro kuma cire shi babu laifi kina amfani da mikoro halas ne ba ga benci na mun kunna ba lada nawa akwai na kunna benci da mun kai to kenan ba ba mu sa ta cikin addini ba kenan abinda duk za ka yi bayan wucewar manzon Allah ka kudurta a zuciyanka cewa in nayi kazan akwai lada alhalin a lokacin manzo Allah akwai bukata a yi abun ba a yi ba kuma babu aya akan abun babu hadithi akan abun to wannan abun ko lada sai a ce shi bid'a idan ka zo a rude ku ce muku ai shiga mota ma bid'a na annan shedanci na na tsaro jama'a an gane bambancin mu ci gaba to shi yasa sai Allah ya ce wa rahabaniyatan ibtada'uha da kuma rahabaniyancin da suka kirkiro menene rahabaniyanci al-gulu fi din wuce iyaka a cikin addini manzo sallallahu alaihi wasallam ayi kowa daraja ko amma saboda wai sun kada manzo sai ka ce manzo Allah ya san gaibi bayan Allah ya ce a ƙur'ani laukuntu a'lamul ghaib lastakthartu min alkhair ko ba haka bane la ya'lamu ghaib as-samawati wal ardi illa Allah sai wani zai ce ma a'a ba haka na ba a'a manzon Allah ya san gaibi washi abin da yake kudata wai son manzon Allah na shi kai kai in kace haka sai ka kai baka son manzon Allah to ina ya samu dalili na wannan abu komi a tsaya a matsayin shi kamar komi a matsayin shi an gane misali ko to abin da za ka yi in babu hujja ka bashi ba addini ba fama ra'auha haƙƙa ri'ayatiha amma kuma ba su kiyaye wannan guluwi na addini da suka ƙirƙiro ba haƙiƙanin rikewa na'am Allah maɗaukin sarki ya wani jagora. Kun san ita bid'a ba a iya tsaida ta. Bid'a ba a iya tsaida ta. Yanzu duk abu in bid'a na bai taɓa zama iri ɗaya. Kuma sadda ya fara bai tsayawa a yadda yake. Yanzu tun da ka taso sallan azahar raka'a nawa ka san shi. Eh? Ya taɓa canzawa. tahiyatul masjid ta tafi canzawa abinda manzo Allah ya karanta ka taba ganin guda an canza saboda dadewar zamani to banda bid'a maulidi na bana ba irin na barana ba na shekara goma da ya wuce ba irin na bana bane to in Allah ya so ba an yi hadara ba ai ta ji zago abubuwa ko to in Allah ya so rubuta ka aje shekara mai zuwa in dai ba su tuba sun bar maulidi ba to za ka ga kuma ba irin na banana ba bid'a ba iri ba ta zama iri daya kuma irin maulidin da aka yi mai in ka tayi shota ba irin shi na aka yi ba in ka tayi Najeriya maulidin da ake yi a Katsina ba irin shi ake a Zaria ba wanda ake a Zaria ba irin shi ake a Ibadan ba saboda kafa kame ne amma duk inda ka tayi sallah azhar iri ɗaita ba wai nan ba duk duniya in ka tayi duk inda ka tayi karatun Qur'ani wanga da manzo Allah ya karanta iri ɗaya ne duk inda ka ta yi sallan magariba ka sadaka uku na iri ɗaya ne ma bidaya ba a ya tsaye ta ai nan kaɗai ya ishe ka ka gane cewa abin kame kame Allah maɗaukin sarki ka sa mu tsaya a daidai karantarwar manzonka shi yasa Allah maɗaukin sarki yake cewa warhabaniyatan ibtada'uha da kuma alguluwu fiddin mana abinda suka cilasta wa kansu mugu mu cilasta musu ba na daina aure da kuma daina cin wasu abubuwa da Allah ya halasta musu Allah maɗaukin sarki yake ba mu labari ya ce mu abinda muka wajabta musu illabtira aliduwanin na kawai mu abinda muka wajabta musu su yi aikin da zai sa su samu yadda Allah subhanahu wa ta'ala amma ba su yi haka ba muna tare ko famara auha haƙari ayati amma ba su kiyaye wannan abun da aka ba su haƙiƙanin kiyayewa fa'atai na lade na amano minhum ajirun amma wa'inda suka imani daga cikinsu mun ba su ladansu wa kafirun minhum fasikuna da yawa daga cikinsu kafirai ne ma'ana fasikuna ai kafirun bi muhammad sallallahu alaihi wasallam da yawan sun kafirce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ce ya yi hallari na amanu ya kuma su imani ittaqullah ku ji tsoron Allah wa aminu bi rasulihi ku yi imani da manzonsa ku yi imani da manzo sallallahu alaihi wasallam in kun yi imani da shi yu'tikum kiflayn min rahmatihi Allah subhanahu wataala zai ba ku kaso biyu daga cikin rahamar tasa ay yu'tikum nasibaini من ثواب من الثواب والأجر على إيمانكم بمحمد صلى الله عليه وسلم وإيمانكم بالرسل السابقين الله زي باكو كسو بيونا لادا كسو نفركو kasancewar hukun imani da sauran manzanni kafin zuwan manzon Allah kuna da ladan na wannan imani da kuka da wannan annabi ya zo kuka imani da shi za a kuma ba ku ladar kun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine tsari duk wa'inda manzo ya tarar da su suna riƙe da wani littafi ya kiraye su zuwa ga addini suka karɓa za samu kaso biyu na lada lada na sun yi imani da wa'ince annabawa kuma lada sun yi imani da manzo Allah shi ne Allah ya ce ya yi halari na amanu taƙullah ya kuma su imani ku ji tsoron Allah wa aminu bi rasuli ku yi imani da manzonsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yu'tikum kiflayn min rahmatihi zai ba ku kaso biyu na rahamarsa shine lada wanda za ku samu wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum Allah madaukakin sarki zai sanya muku haske tamshuna bihi za ku rinka yin tafiya da shi ai ta taduna bihi za ku shirye da su nan yake ne haske na imani duk wanda ya samu imani da manzo Allah Allah zai bashi shiriya ka ganshi a duniya yana tafiya akan siratul mustaqim ma duk wanda ya ƙibin manzon Allah za ka ga a duniya wala yana hauraye ne yana ɗibganiya asan ɗibganiya wadda ba ka misalin ɗibganiya jaki in ka aza masa kaya ka kore shi ya yamma dala ya san komai yasa an ka yamma da shi ya san dami an ka aza mai kaya ana nan sai ka kaba shi shi nan bai san dami kai nan da shi ba in ko ina kuna yawo ba san da ina ake ba me yasa za a ta waje kaza nan da ake mesa an ka zo ne in kai ma in ma ka buge shi shi bai san me ya ka buge shi ba ya ga wannan iyakar rudu kenan to duk wanda ba haka sunnan manzo Allah haka yake dubganiya bai a duniya bai san inda ya dosa ba amma ina ne haske yake shine bin sunnan manzon Allah bin karantarwar manzon Allah aiki da alkur'ani za ka ga mutum yana tafiya ala siratul mustaqim wannan waye wannan alkawari Allah ne yayi wannan alkawari cewa duk wanda suka yi imani suka yi imani da manzon Allah Allah zai sanya musu hasken da za su shiri da shi kuma Allah ya ce wa yaghfir lakum Allah subhanahu wataala zai gafarta muku zanubanku wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne kuma mai jinkai ne لئلا يعلم أهل الكتاب لئلا يعلم أي ليعلم أهل الكتاب gane ko don su ahlul kitabu san cewa Allah ya kadiruna ala shay'in min fadlillah ba su da iko su hana wani abu da Allah ya kaddara na falala ta sa fa annal fadla bi yadillah falala fa ga hannun Allah na yake yutihi man yasha yana ba da shi ne ga wanda yake so yake so wallahu dhul fadlil azim Allah ma abocin falala mai girma ne ga bayinsa Allah maɗaukin sarki ya yi muna jagora. An gane ko? Nan kamar mahasara ake yi ma ishara. Mun zo sallallahu Alaihi wasallam da Allah ya bashi annabta, yasa ya zama annabi, ya fifita shi akan halittu. Na Allah wa'inda ba musulmi suna so, kahirai suna jin daɗi, ba baƙin ciki su gai ba. to wasu ai ba sai me yasa suke jin bakin ciki ba suna hasada ne shine an ka ba su ba to shine sai Allah yake cewa kai dan hasada ka daina hasada in Allah ya ba mutum falala ya dauka kashi ka sani ba daga hannun shi bane Allah ne ke da wannan kuma yana zabawa ne ya bada ita ga wanda yake so daga kowa ya kula da abin da Allah ya bashi sai ya samu zaman lafiya gode ma Allah shi yasa Allah ya ce ne Allah ya alama ahlul kitabi don ahlul kitabi san cewa Allah ya kadiruna ala shay'in min fadlillah ba su da wani iko game da wani abu na falala ta Allah da yi ga wani kamar na annabta da aiko ga manzo ba su iya kwacewa ba su iya hanawa dan me wa annal fadla bi yadillah domin falala ga wurin Allah ne yake yutihi man yasha yana ba da shi ga wanda yake so wallahu dhul fadlil azim Allah ma abucin falala mai girma ne ga wanda yake so daga cikin bayansa Allah ya muna jagora wannan shine aya na ƙarshe daga cikin ayoyi na suratu al-hadid abinda muka yi daidai ciki Allah ya ba mu nada inda muka yi kuskure Allah ya fi mana za mu zo suratul mujadala suratul mujadala kafin mu fara karatu a cikin wannan sura muna da muƙaddimomi guda hudu muƙaddima na farko bayani akan suna na wannan sura suratul mujadala tana da sunan da yake suna biyu ana yace da ita suratul qad sami'a suratul qad sami'a kuma ana yace da suratul mujadala ko ka ce mujadala ko mujadila mujadala bi fatahi dal ko mujadila bi kasriha ngane ko ko ya zamo ala wazan ism fa'il ko ala wazan ism maf'ul kun san ismul maf'ul min gairi thulati yana da nashi wazani daban ismul maf'ul min thulati yana da nashi wazani ismul fa'il min gairi thulati yana da nashi wazani ismul fa'il ismul fa'il min thulati yana da nashi wazani sai dai wa'incan ismul fa'il min thulati ala wazani fa'il sai maf'ul min sulasi ala wazani maf'ul amma ba nan ba da nashi hukunci da ba kinan nan kana yace mujadala abinda aka yi jayayya akan shi ko ya zama mujadila jayayyan da ya faru Allah ya mun jagora kuma ana ce da ita suratu qad sami'a shi yasa lamt bin ashu shi yake zaba cewa أن قصد الدال أزهر ككرن تاتد مجادلة ياهي كرن تاتد مجادلة أما دوكا وأن كفر ديني باولي كان يتعى سورة مجادلة وكما سورة مجادلة نعم مقدمة نبي shine bayani akan inda aka saukar da wannan surar هذه السورة مدنية كما نقل الإجماع على ذلك إمام القرطبي وابن عطية وفيروز العباري wa ghairihim wayannan malamai sun taho sun cado hakaito ijma'i akan cewa wannan sura yan madani yan madina ce ko madaniya ce an saukar da ita ne a garin madina duk da yake istathna ba'du mufassirin hadhihi al-aya wasu malaman tafsiri sun ce banda wannan aya a cikin wannan sura da Allah ya ce alam tara anna Allah ya'lam ma fi samawati wa ma fi al-ard mun fahimci Hausa suna ganin ita wannan banda ita amma yan cire wannan aya duka surar madaniya ce wal ilmu indallah amma kamar yadda wancan malamai na ambata duka sun haikato akan cewa suratul mujadila sura ce madaniya mukaddima na uku shine bayani akan adadin ayoyin da wannan sura take da shi tana da ayoyi 22 kalmomi 473 tana da harufa 1792 na wanda ya karanta wannan surar yana da tarin lada mai yawa Allah ya albarkace mu da abin da yake cikin wannan sura sai muqaddima na hudu mawdu'at sura abinda sura take karantarwa na farko dai alhadithu ala allati tujadilu an zawjiha akwai bayani allati tujadilu fi zawjiha akwai bayani akan matar da take ta zo gurin manzo Allah tana jayayya game da al'amarin mijinta a cikin surar akwai bayani na hukuncin zihari za mu ji menene zihari me yake jayo a yi zihari in an yi zihari kuma yaya za a yi a cikin surar akwai bikirun ladina yuhadduna Allah wa rasul akwai ambaton wayanda suke sabawa doka Allah da manzansa Allah in yace ai kaza su yi kaza zamu ji yaya abin su zai kasance daga ciki abin da sura take karantarwa taqriru si'at ilmi Allah annahu la yakhfa alayhi khafiya za ta tabbatar mana da wadatuwa na ilimin Allah cewa abu koyaya yake bai koyi ma Allah daga cikin abin da sura take karantarwa tona sirrin abin da munafukai suke tattaunawa wa junansu mana idan kana jagora dolen ka ne sai wasu sun koma gehe suna suka game da jagorancin ka wannan su kare da sunna ce ta munafukai ba ta karewa za mu ji akwai irin wannan a cikin wannan sura za mu ji wannan sura za ta ambata mana ma shari'a lil mu'minina qabla munajatir rasul farko me aka shar'anta wa mu'minai kafin su gana da manzon Allah sannan akwai bayani fi adabil majalis ladabi na zama in an zo gurin zama ya ya kamata a dabi'antu wuri kaza wuri kaza suwa ya kamata zauna a nan in ka zauna wani guri suwa ne ya kamata in ka gani ka tashi ka ba su wannan gurin za mu je a cikin wannan sura da ƙarshe dai surar ta rufe game da birikiri husni aqibatul mu'minin kyakkyawan makoma dai ga mu'mine ne gane ko ala inna jundallahi humul menene humul muflihuna ma'ana ku sani rundunar Allah su ne za su cin nasara duk wanda yake yana cikin tawaga taro na Allah to shi ne zai rabauta ne su da dai za ta kare mana da cewa rabauta tana ga masu imani ne Allah madaukin sarki ya wani jagoran abu mu shiga tafsirin wannan aya ina son yin iltifatin an zabin mutane الشرائع والأحكام لا تجري ala ma taqaddam hukunci da shari'o'i na addinin ba a tabbaka su akan abin da ya wuce kafin a saukar da cewa wanda ya sha giya ga hukuncin da za a yi mai mutum ya sha giya da sahi sai da marike aka saukar da ayar hukuncin wanda ya sha giya to wanda ya sha giya da sahi za a kamo shi a mai hukunci ne ko kuma za a jira sai in wani ya sake shan giya a fara aiki da wannan ban ji ba sai wani ya ƙara shako idan mutum ya yi sata kafin a saukar da hukuncin harawa za a yanke masa hannu sai da mutum ya sata da marece da sai aka saukar da aya cewa duk wanda ya sata za a yanke hannunsa to ɓarawon wannan jiya za a yi da shi ya sha ko kuma sai ga sabon ɓarawo sai ga sabon ɓarawo ko to haka doka haka doka take ita ce ake kwaikwayo yanzu dokar ƙasa sai a ci duk wanda ya yi kaza to za a yi masa hukunci iri kaza to ko da ka riga ka yi to ba a ce a kamo wanda sun kai sai a ce a yanzu a jira don wanda sun kai za a yi ba mun gane wannan ko to malamai suka ce a ƙur'ani ma haka abin yake sai dai an samu doka biyu cal a ƙur'ani wa'inda lehin ya riga ya faru bayan ya faru ne sannan aka saukar da hukunci a kan laihin kuma Allah ya ce waɗanda suka yi laihin na baya kafin a saukar da hukunci a nemo su da su za a fara hukunci ba sai an jira sami ba an gane misali ba wuri biyu akwai suratul mujadila akwai suratul nur waɗanda suka yi ma Aisha ƙadafin ta yi zina sadda suka yi ƙazafi akwai hukuncin ƙazafin zina a ƙurani ko babu babu ba sai daga baya aka sabkar da hukuncin ba a ƙa'ida inda su sun yi abun ne kafin hukuncin ya zo to ba a farawa da su sai dai a fara da wasu ko ba haka ba ne amma da ya ce a wannan abun ya yi muni a fara da wa'ance ne an gane wannan ko to sai wadda sura da za mu shiga suratul mujadila dalilin saukar wa'annan ayoyi akwai wata baiwa Allah ana ce da ita haula binti thalaba tana da miji sunansa aus bin samit haula binti thalaba da mijinta aus bin samit laraba suna da wani ɗabi'a in muka zo a cikin sura za mu muku bayani na rena 'ya'ya mata sun rena 'ya'ya mata akwai wasu wulaƙanci da larabawa ke ma mata in baka zaka wagga sura ba aka yi karatun da kai zaka daɗe kana karatun ƙur'ani baka cimma wa'in ba misali kagari a jahiliya daga cikin zaluncin da aka yi mamace turar da an ka aihe ta babanta zai kyamace ta kai da ƙarshe Allah ya ce ma wa idza bushira ahaduhum bil untha zalla wajhuhu muswadda wa huwa kazim yatawara min al qawmi min su'i ma bushira ayumsikuhu ala hunin am yarsu fitra tun karon farko a jahiliya ne za a ce mutum matar shi ta aihu sai ce me ta aifa yanka ce mace kamar dai wanda aka kama ya sata sai shi salale shi salale kun gane salale ko ya sabe ya hita ba a sani bai koma daji yana kewaye kewaye bai ma son a ganshi wai matar shi ta kawo mai abin kumya ta aihon masa iya mace to shine sai Allah ya ce sai shi ji a zuciyar shi yana to shi yanzu ya rike ɗayar a cikin kunya da wulakanci ko ya rame ya turbuɗe ta mace kenan fa halin wace jahiliya kenan yana daga cikin wulaƙancin da aka yi mamaci a jahiliya ba ba ta zakka ai ba ba ta gado kai hasali ma ita mace gadarta ake yi saboda ba komi ba ce idan mutum mahaifinsa ya mutum mahaifin yana da mata hudu ko uku ko biyu da baban ya mutu sai ya zo ya samu kyalle ya jefa musu duk wanda ya je jefa ma kyalle ma'ana shi ya yi garan wanka in yana so shi aure ta in bai so shi nemo wani shi auren mai ita a ba shi sadaki ya kashe abin shi a jahiliya ake yin wannan a jahiliya ne ya kai sai ka ga namiji guda yana da mata ashirin talatin arba'in mata ɗari ma babu ƙa'ida saboda mata ba komi ba ne ba su da wani tanaji a gurinsu a jahiliya ne ya zama babu adadi a saki babu adadi ba magana saki uku ko saki hudu ko saki biyu in ya yi miki saki ɗari mata shi kiki mu dole ke zama a ƙarƙashin shi musulunci na ya zo ya ce a'a ai cikin sabai akwai wanda ya zo yin musulunta yana da mata sama da hudu zala ya ce ka saki saura ka tsaya da hudu ina zai na da mata goma yin musulunci zala ya ce ka saki shidda ka zauna da hudu a musulunci ba mace mata da ba su da wannan tsari kai kai mace saboda wulaƙancin da take gani a jahiliya ta kai sai ta fara wayo baban kamar ya amince da ita sai ya ɗauke ta da shi ya gina rami ya gina rami in gyami ya kai daidai tsawon da sai ya ɗauke ta ya kaɗa sai ya mai da ƙasa ya rai ba shi yasa Allah ce wa idan ma'udatu su'ilat ba bi ayi dambin wake yin wannan larabawa a jahiliya kun ga mace ba ta da wani menene ba ta da wani ba da wai amma wai yanzu ne wasu ga cewa wai wai yancin mata wai musulunci yana tauye haƙƙin mata na Allah wa'annan in kai kai karatu addini ba tsirara kake kallon su ba ka san dai wawaye na kawai kuma ka san dai jahilai ke wannan magana babu wani addini da ya kwato mu mace haƙƙi irin musulunci mace a ce ki zauna gidanki miji ne mu ya kawo miki wasu wani zo ya ce miki ai ba wayewa ba ne ke ma ki tashi ki nemi na kanki to mina na mace ta nema na ta yi albarka ba wahala ba ne inda za ka gane kowa Allah ya raba aikin shi mace duk inda ta ke da samu inda a ce kawo yau ta kawo gobe ta kawo to jibi ta shiga damuwa har abada don ba aikinta ba ne abinda aikin mace ta kira ta ce babu sabulu babu kayan miya babu kaza ita ka'ida inda mace ta arzu sunanta mace komi a yi mata shi ne mace mai badar mace in ta arzu sunanta mace ba ta tuka mota ba ne mata suna ganin isa ne ta tuka mota ta hito amma a musulunci na kasu ne ba da ba ne yau mace kiwon mace mijin tana da mota ta ce zan je waje kaza ta shiga baya a tura ta tadan sarauniya a zo a kai a bude ta hita ta dawo a zo a ɗauko ta shine sarauta amma mace kaza kaza wai ɗauke da mota wasu ga mace tana tuka moto ta taho in ta zo ta kwanta da ita da miji ba zama zai tada wani ba wai yanci ne kun gane they are westernized if you, you are not doing this you are not civilized kai jama'a Allah sauke mana ba wanda ya ba mace yanci irin musulunci wallahi ya saki kin zamo sarauniya ka ga mace ta yi ɗinki ta taho sassan jikinta a fili kin lalata kanki duk namiji mai mutunci wanda yake da hankali ba mai hankal hankal ba babu mai tafiya tsirara mace namiji ki ba shi sha'awa ma bale hamma ya je na sha'awa ya aure ki sai kin ƙara iskanci sai ki dawo gurin malamai kina yake wallahi an yi miki sihiri ne ki rasa aure namijin da daga ki a ƙarya kike kin san iskancin da kin kai ba ki da komai wallahi Allah ya ɗaukaka ki ne kin walakanta kanki ina ganin a karatun da muke na kamuna misali wata malama da take sun ta baiwa mata darasi sai ta ɗauko shokola sai ta ɗauki ɗaguda ta buɗe shi ta kaɗa ciki sai ta ɗauki na ruhi ta zuba sai ta ci kowa shi ɗauka duka aka ɗauke waɗanda an naɗe na gahilin na ba wanda ya ɗauke shi sai ta ce don me ba ku ɗauki wannan ba sai suka ce ai tsirara yake sai ta ce to haka macen da take yawo babu sutura a jikinta tun namiji mai hankali bai aurenta saboda a tsirara take ta zata zago ɗan gale wai ta ya bariki ce bariki kun hadu da Allah ina na muke ba muna hana a yi aiki a bariki wani ku kiyaye ba barikancin na mun ka hana ba aiki a bariki ba ba laihi wani mace ta ta yi aiki ba laihi wani mace ta amma ta suturta kanta kamar da Allah ya suturta ta ta mutunta kanta kamar da Allah ya mutunta ta ba sai kin wulakanta kanki bane kika zama yar boko ustazu nawa ne za ka gansu wando suna sak gage mai suna sak yan zo ekol kuma su suke zuwa premier dezem trazium kaga wanda yake ya ɗeba gashin kai rabi ya bar rabi ya zazzaɓe wando an zo ya riƙe biro yana taka yana zuwa kinan ba iskanci bane boko a dage dai a yi ba ba gaba ne to shi kenan ba mu dawo karatunmu abinda dai ya rata da mu duka muna son muna ishara abin da ya faru tsakanin ita haula binti ba da mijinta aus ko min wane ne min samit ko sun jima tare tsuha ya kama su ta mata tsuha kasa akwai shekarun da in miji ya siki mace ko tana son aure babu mai aurenta tsoho warinta bai aurenta ƙaramin yaro kuma ta girme shi to ta kai wannan matsayi shi kuma mutum ne mai zahin zuciya sai ya sake ta to laraba suna wani ɗabi'a idan yana son ya zamanto ba ma a ba da haƙuri sai shi gaggawa sai shi ce in ya kusanci matar kamar ya kusanci mahaifiyarsa ne ko kuma wata da Allah ya haramta masa sai ya ce in ya yi mu'amala ta aure da ita kamar ya yi mu'amala da wanci ce da Allah ya haramta masa to sun yi kamantawa da iyayensu shi yasa Allah ya ambaci iyaye a cikin wannan sura to shi ma sai ya ce in ya yi mu'amala ta aure da ita kamar ya yi mu'amala ta aure da mahaifiyarsa to a ɗabi'a na larabawa in suka yi mamaci haka kamar saki ne kuma na dindindin a ta taji abin ya yi ƙari ta ce ya za ka yi wannan magana ya ce shi ya haɗi ba shi ba ita ba ta ce a haɗi dai ka yi kawo ne ina ƙaramin yarinya ba wanda ya sanni ‘yan matan shi na kai kaccan ya shi budurci na ƙare shi gidanka yanzu sai da na tsoho ka san wani bai aure na ka ce ka cike ni tace wallahi ba ta yadda ah ya za ta yadda ta nemi abokiyar ta shawara ta ce a ta kai ƙara shi gurin manzon Allah aka je aka kai ƙara shi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce wani haka ta gaya masa wani mijina ya auro ni tun akwai komi a jikina tun ina budurwa na yi hidima na yi shekaru a kaza duka ƙuruciyata ta ƙare a gidansa amma wani yanzu ya ce ya sake ni ya ce in ya mu'amala ta aure da ni kamar ya mu'amala ta aure ne da mahaifiyarsa zala ya ce haka ya faɗa ta ce ce to lalle ko sai dai a yi haƙuri inda ya faɗi haka kuma shi kenan ta ce manzo Allah wallahi a dai duba zala ce babu wani abu ta ce a duba ba ta yi yanzu ni ina tare da shi in na bar gida nin bar mishi ‘ya'yana za su walakanta in nittaye da su yunwa za su kashe su bai iya cishe su lalace ta zai dake yagulta ce a ta ba ta hankula ba a dai duba a san mafita lalace a magana ke ta ce ita dai ta dai amma lamarin na abube shi shine ta ta kai gida sai Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan aya da aka karanta wannan aya manzo Allah ya ce a kira ta a kira mijin zo ki ji abin da Allah ya ce ga mafita kin samu daga gudan Allah shine sai Allah ya saukar da wannan aya qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha haqiqa Allah ya ji maganar matan nan da take jayayya da kai game da al'amarin mijinta bayan ta jayayya da kai ba ta tsaya nan ba wata shitaki ilallah ta je tana kai mu Allah kuka tana ce Allah adiba lamarin nan ba Allah adiba lamarin nan wallahu yasma'u tahawarakum Allah yana jin tattaunawa da kuke kai da ita shi yasa na Aisha tace ba wanda ya kai Allah ji tace sadda matar suke ja'in ja da manzo Allah ina jikin daki ina jin wata magana ban jin wata tace amma Allah daga sama ta bakwai shi ya ji dukkan abin da matar ta faɗi to kai sai ne kai ne zaka shiga matsala wai kana cikin gaya mu Allah ka faɗa mu Allah bukatunka da gaske ka ga abin da isa daga ba Allah ya ce wallahu yasma'u tahawurakum Allah ya ji tattaunawan da kuke kai da ita me yasa inna Allah sami'un Allah mai shi ne ji wanda ya dace da shi basirun kuma mai gani ne ganin da ya dace da shi duk wanda yake mai karatun larabci ne ya san kalmar da ta zo ala wajen fa'ilun to ta zo ne ala sigin ko ala sigatin min sigil mubalaga ta zo ne a matsayin siga na mubalaga ma'ana ji Allah ɗaya san kwatankwacin irin ji shi sami'un mai wani irin ji ne basirin mai wani irin gani ne wanda ya dace da shi saboda haka allazina yuzahiruna minkum wanda suke yin zihari daga cikin min nisa'ihim game da matayensu ma hunna ummahatihim to su sani wa matayensu ba su ne iyayensu ba in ummahatuhum illa allati waladnahum iyayensu na hakika su ne iyayen da suka haife su wa innahum la yaquluna munkaran min alqawli su dai masu irin wannan magana suna faɗin magana ne abun kyama wa zura da kuma magana wanda yake na ƙarya ba na daidai ba kun gane ko wa inna allaha la'afuwun ghafur amma Allah subhanahu wataala mai afuwa ne ga bayansa akan laifin da suka yi ghafurun kuma mai gafara kun gane afuwun kaya ba ya yafe maka ghafurun kuma a rufe shi ba za a ƙara nuna maka shi ba to kafin wuce na ya kamata mu san menene zihari abin da ake ce ma zihari shine mutum ya kamanta mahaifiyarsa da matarsa amma ta hanyar rantsuwa mutum ya ce da matarsa idan ya yi mu'amala ta aure da ita kamar ya yi mu'amala ne da mahaifiyarta ta haife shi da wannan magana ta yi muni ko ba ta yi ba to wanda ya wannan magana sai a ce ya yi zihari da matarsa ko kuma wata da Allah ya haramta masa har abada uwa iya kanwa yaya kauna uwa yar uwa kauna uba yar uba wa'annan misali ne kawo Allah ya haramta aure tsakaninka da su har abada to mutum da yayi hushi da matarsa sai ya ce da matarsa in yayi mu'amala aure da ita kamar yayi mu'amala ne da yarsa ko kamar yayi mu'amala aure ne da yayarsa ko da kanwarsa ko da mahaifiyarsa to wannan shi ake ce ma zihari amma yadda mutane ke ɗauka mutum ya kalli matarsa ya ce a ke ko ke yi kama da babata kuna kama da babata yanzu ya kamanta matarsa da babarsa ko bai kamanta ba eh to wannan ba zihari ba ne ba zihari ba ne a madan ko wallahi kin yi kama da kin yi kama da Aisha kanwata kuna kama sosai ya kamanta matarsa da kanwashi ko bai kamanta ba wannan ba a ce masa zihari abinda ake ce ma zihari mutum shi in na yi kaza da ke matana a matsayin kin ba da haushi to kamar na yi mu'amala ne sai shi faɗi wata daga cikin maharramansa to wannan sai a ce ya zihari wanda ya irin wannan magana ga hukuncinsa a musulunci kun gane ko Allah ce alladhina yuzahiruna minkum wa'annan da suke yin zihari daga cikin ku min nisa'ihim game da matayensu su ce ma hunna ummahatihim ma'ana su matayen nasu ba iyayensu bane da suke kamanta matayensu da iyaye in ummahatuhum ai ba ko suwaye iyayensu ba illa lahi waladnahum sai dai wa'annan da suka haife su fa innahum la yaquluna munkaran min alqawli lalle su masu irin wannan magana suna faɗin mummunan magana daga cikin zantuttukan da suke yi wazuran sannan kuma suna faɗin magana na ƙarya abin da yake ba gaskiya ba sun faɗe shi haka wa inna allaha la'afuwun ghafur lalle Allah mai afuwa ne ga bayansa gafurun kuma mai yin gafara ne gare su walladhina yuzahiruna min nisa'ihim mazajin da suka yi zihari game da matayensu duk namijin da ya rantse ya ce ba zai sake mu'amala da matarsa ba in ku ya mu'amala da ita ta aure kamar ya mu'amala da wata muharramiyarsa ce sun mai ya'udu na nema ƙaru sannan su dawo su janye maganar da suka yi to fatahriru raqabatin za su inta baiwa min qabli an yatamassa kafin su sadu da wayancan mataye mana lokacin da mutum ya wannan magana aka nuna ma wannan magana da kai ba ta dace ba ko kuma kai ne ka buga gabas ka buga ya mace ka dawo kina wallahi dan nan haushi na ki bani ni abin nan da ni ni ma ban san ko na yi shi ba zuciyata ta tare muna yake Allah ta ta Allah ya ce ba ka taba ta bai halasta ka sadu da ita sai ka yi kafara wane ne kafaran ka ka sai baiwa ka yanta malamai suka ce nan Allah ya ambaci bayya mutlaka wannan ayar ta zo mutlaka amma cikin sautin nisa Allah ya ambaci wanda zai yi kafara na kisa na kuskure zai inta baiwa mu'mina malamai suka ce nan ya zo mutlaka ne amma ana iya taƙayyidinsa da waccan aya a ce baiwa mu'mina inda ita ce aula mutum ya yanta fai da ita amma dai na Allah bai kayyade irin bai wadda za ka yanta ba zalikum tu azuna bi wannan fa shine abin da ake muku azi da shi ana muku gargadi da wannan ma'ana ku yanta baiwa kafin ku sadu da mata yanda kuka yi zahari da su wallahu bima ta'maluna khabir Allah mai bada labari ne game da abin da kuke aikatawa al khibra huwa adqul ilm ilimi na tadda shi ne khibra mutumin da yanzu nan wurin karatu ne kuke haɗuwa a watsi da mutumin da tare za ku zo makaranta ku koma tare ku je kasuwa tare ku kwana tare ku tashi tare shekarun ku ɗai da shi abokan juna kuke ka san shi shi ma wanga ka sani amma wanne ne kake da ilimi sosai na hakika a kan shi ko ba haka ba ne to abin da kake da ilimi na hakika daƙiƙ na ilimi shine khibra kenan Allah yana da sani na hakika game da kowane halitta da yi faman lam yajid wanda kuma yayi zihari yana son ya dawo ya ci gaba da jima'i da matarsa bai samu abin da zai inta baiwa da shi ba siyamu shahrayn mutatabi'ain to kafaransa shine yayi azumin wata biyu jere da juna min ƙwabli an ya tamasa kafin su sadu da juna kafin ka taɓa macen to dole sai ka azumi na wata biyu a jere aiko ya yi maganin ka in ba ka iya baki ba ai sai baki yanka ka Allah subhanahu wa ta'ala ce fa man lam yastati' mutumin da ko bai iya wata biyu na azumi a jere fa id'amu 60 miskinan to ya ciyar da miskini 60 ko kai abinci da zai ciyar da mutane 60 ka tara su lokaci guda ka ciyar da su ko kuma yadda da duk zaka yi ka nemi abinci ka ciyar da mutane 60 wayanda suke mabukata ne zalika litu'minu billahi wa rasulihi wannan hukunci Allah subhanahu wataala ya sanya muku ne don ku yi imani da Allah gane ko ku bi umarnin da Allah subhanahu wata'ala ya bayar kuma ku bi umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tilka hududullah wannan sune dokoki na Allah abu guda uku nan da an ka zana muku doka ne na Allah in mutum ya zihari da matarsa to dokan farko ya yanta baiwa in bai iyawa ya yi azumi guda biyu wata biyu a jere in bai iyawa to ya ce da miskinai guda sittin. wannan fa ka a tsallake doka ne na Allah sai an yi wannan fa sannan a koma ci gabar saduwa ta aure kamar yadda Allah shiranta walil kafirina azabun alim su kuma kafirai suna da azaba mai radadi a gaban Allah idan sun mutu da su ba innal ladina yuhadduna Allah wa rasulahu lalle fa wa'innan da suke jayayya ayyu aduna Allah suke kiyayya ga Allah suna jayayya game da dokokin Allah da kuma dokokin manzon Allah Allah subhanahu wataala ya ce kubitu an kaskantar da su ay uzillu an an qaddasu wa ukhizu an walakantar da su kama kubita alladhina min qablihim kamar yadda aka walakantar da waɗanda suke a gabanin su mana kamar yadda al'ummomin da suka gabata suka yi jayayya da Allah suka walakanta suka kaskanta to yanzu ma wa'inda suka yi jayayya game da dokokin Allah Allah subhanahu wataala zai kaskantar da su kuma wadda wa'incin suka walakanta wa qad anzalna ayatin bayyinat haqiqa mun saukar da ayoyi mabayyana wanda suke nuni akan gaskiyar abin da manzo Allah ya zo da shi walil kafirina azabun muhin kafirai suna da azaba mai wulakanci ranar tashi alkiyama yaushe yau mai yaba afahumullahu jami'an dadda Allah zai tayar da mutane gabaki daya fa yunabbi'uhum bima amilu Allah zai ba su labari game da duk aikin da sun ka aikata ahsahu Allah wa nasu Allah ya iyakance aikin da suke su kuma sun manta duk aikin da bayi suka yi Allah ya rubuta yanzu kai ya hanga ce ka zo ka yi bayani and detail abinda kai bana in ba sa ba kamanta wani to bale a ce na bara bale a ce abin da kai shekara goma da ya wuce amma wallahi ka ga hunga zama da kai an yi rekod ɗin shi an yi bidiyon shi yana a jira nake amma sai Allah ya nuna ma ka ga rana kaza ga abin da kai wallahu ala kulli shay'in shahid Allah mai shaida ne akan komai mana duk ayyukan da bayu ke yi Allah yana da shaidu akai yana dauka yana kiyayewa ranar kiyama zai musu hisabi akan shi Allah madaukin sarki ga kabe ayyukan mu na alkhairi na gani ana za mu takaita abin da muka daidai Allah ya ba mu lada inda muka kuskure Allah ya fi mana subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk